بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, talatin ga watan Jumada Thani, hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da ishirin da tara ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'ati samawi abdal alkism al'awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا الخير جنبا من تابا a karatun da ya gabata malam ya ɗauko mana maganan wannan ɗan shi'a da yake cewa wai ita aisha matar annabi wace ce ita da har za a tsaya ana ɓata lokaci dangane da girmama ta da martaba ta da bayyana darajojinta ai an san annabi yana da wasu mata masu darajan da suka fita to me yasa shine malam ya ce eh Aisha ta cancanci wannan martabawa da wannan kimantawa da duk ma abin da ake faɗi a kanta ɗin, Aisha ta cancanta a yi mata. To daga cikin darajojin sayida Aisha da Mala yake son ya bayyana mana, sai ce famin zalika tabra'atillahi ta'ala laha min fauƙi saba a samawat. Daga ciki akwai barrantar da Allah madaukin sarki mata. tun daga saman sammai duka, fi ayatin min kitabillah wanda wannan ya tabbata cikin ayoyin littafin Allah tutla wanda ake karanta su, kuma za ta karanta su ila an yi azinallahu bi raf'i kitabihi min al'ardi. Har ƙarshen duniya da Allah maɗaukin sarki zai ba da izini a ɗauke littafin shi daga doron ƙasa kaf. annabi ya ce za a waye gari ƙur'ani Allah zai ɗauke shi, wanda ka haddace ka laliba haddan ta ɓata, kana da ƙur'ani a ɗakinka ka je dubowa kana buɗe a ga takardan gaba ɗaya ya sashe, ya dasashe kamar yadda zane a jikin farin tufa in ya kore yake fita baki ɗaya, haka Allah maɗaukin sarki zai ɗauki alƙur'anin ƙarshen duniya sai a neme shi sai a rasa baki ɗaya. وذلك في قول الله تعالى في سورة في, في سورة النور wannan barrantar wanda aka yi mata ya zo cikin alkur'ani mai girma ne a cikin suratun nuri da Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da kiran ƙarya daga cikinku suke mun gano wannan da kyau ko waɗannan da suka zo da wannan ƙaryan, Osbatun minkum, wasu jama'a ne, wata da tawaga ce daga cikinku. Kinan wannan ayan tana nuna mana ba Yahuda ne suka yi ma'aisha ƙage ba, ba Kiristoci ba ne, sannan kuma ba maguzawan Madina ba ne, Osbatun minkum, wasu mutane ne daga cikinku, ƙaumin min jildatina. mutane ne fatan jikinsu irin namu, wai ta kallamu na bi alsinatina kuma suna magana da magananmu, ina fatan mun gano wannan da kyau, su ne dai su ne matsalar, ina fatan mun gano wannan da kyau. Shi ne Allah ce, Usbatun minkum wasu mutane ne daga cikinku, la ta hasabohu sharran lakum, Allah madaukin sarki ya ce, kakku zace wannan sharri da wannan ƙage da wannan cin mutuncin da suka ƙirƙira domin zubar da mutuncin sayyida Aisha, wannan ya zama sharri ne a gare ku, ku zaci wannan, bal huwa khairun lakum, a alheri ne gare ku, jama'a duk lokacin da mutum ya nufi cin mutunci gare ka ka mai da al'amari zuwa ga Allah abin zai koma kan shi kuna fahimtar wannan da kyau ko su sun yi nufin ai daga wannan kagen da'awar annabi ta zo ƙarshe an gama rusa annabi baki ɗaya shin da sun yi ma matan shi ƙazafin ta yi zina kun gano wannan da kyau ko kuma sai suka samu wani yanayin da in sun yaɗa wannan kagen to kagen nasu zai karɓu kun gano wannan abin mamaki sun samu lokaci da ya kamata, domin an yi tafiya sai su gaga annabi can zai shiga gari, ita kuma Aisha ga ta can a baya wani na jan raƙuminta, sai suka ce shi kenan abu ya yi, ai mun samu abin shiga gari, don dama in za a yaƙi munafukai ne a baya, tsoron kar a yi wawan kora a gaba ta cin musu koran, to sai su tsaya a baya. yanda ko da kora te kora dai, to su suna farko, in an juyo suwa ne a farko, to kuma in za a dawo yaƙi to suna baya, yanda za su ƙoƙarin samun dama su yi shawarwari su kitsa abin da za su shiga cikin gari da shi na makirci, na ɓatanci da cin mutunci. Don a sabai sun shiga gari za su ba da labarin an yi nasara, an samu ɗaukaka, ana jin daɗi. su kuma zai zalla da bi wata nasara bayan da ƙyar muka sha. Kun gano wannan da kyau ko? Don sai dai sun haifar da matsala. To san da aka dawo wannan yakin sun rasa me za su shiga cikin gari da shi. Abu ya rikice masu. Sun tsaya a baya suna shawarwari. Kawai Abdullahi ɗan Ubayyu ɗan Salol yana waiga sai ya hango Aisha ga ta can. Mun gano dan asalin abin da ya faru an yada zango ne. sai Aisha sai daga kaman za a dade, sai ta tashi ta ƙetare sojoji daga cikin rumfan da aka yi mata, ta tafi can nesa da jama'a, da je ta yi biyan bukatanta. Kafin ta dawo, annabi ya ce a tafi. Tana dawowa sai ta tadda duk an watsi, har raƙuminta ma an tada an tafi da shi. Sai ta nemi waje a nan wajen ta kwanta. Ta ce, In sun neme ni ba su ganni ba, sa dawo su ɗauke ni. tana kwanciya sai bacci, can akwai sarkin bai, wanda shi aikin shi bin bayan rundunan yaƙi ne, yana bibiyan duk wanda ya yadda wani abu yana tsuntuwa yana tahowa da shi, yana matsowa sai ga duhuwan mutum. Kun gano wannan? Da ya matso ya matso kawai sai ya ga Aisha ne, don ya santa kafin ayan hijabi, saboda duk matan musulmi suna sa na ƙabi jama'a. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? yana ganinta, kawai sai ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisha ta ce, Wallahi, istirja'in shi ne ya tada ta. Ta ce, Wallahi, tun daga nan bai ƙara cewa kan ba sai dai kawai ya kwantar da raƙumin shi, yana kwantar da raƙumi ta kuma ta gane sai ta hau, ya kama raƙumi yana ja har Madina. To, su waɗancan munafukan da suka ƙyallara ido, suka hango Aisha ga mutum na janta a kan raƙumi, sai suka ce, Madalla, ai, wallahi abin shiga gari ya samu, kawai abin da ya kamata mai marmaza mu isa gari, mu ce a fito a gani, shi gashi ya shiga gari da minti talatin, ita kuma ga ta nan tsayawa suka yi a baya, can baya runduna suka yi zina. Suka shiga cikin gari kan annabi ya farga sun yaɗa wannan maganan. kenan kun fahimci karatun da muka gama na a kamul jana'iz, sharri ga mutanen kirki ba zai ƙare ba har ƙiyama ta tsaya, kuma wanda zai zo da sharri da cin mutunci da ɓatancin, wallahi sai kai mamakin kaman wani ne zai ma kaza? Kuna fahimtar wannan? Suka yaɗa magana, sai da magana ta kama ko'ina a Madina, Allah annabi bai da labari, yana ta abubuwan shi, can labari ya zo mashi, ita kuma Aisha bata ji ma labari ba, sai kusan wata da yaɗa magana a gari. Jin labarin ta ke da wuya, me ma ya fata ji labarin, akwai Miss Ɗahin, ɗa ne na yar Abubakar. Ita yar Abubakar ta zo ta ɗauki Aisha, cewa ta ɗan raka ta, sun je bayan gari suna dawowa sai matan ta yi tuntuɓe. Ita ce Allah wadaran mustahin, sai Aisha ta ce haba inna, ya kike sukan bawan Allahn da ya halarci yakin Badar, sai da ce, ai, yana cikin masu yaɗa magana a cikin gari, Aisha ce wata magana, ta ce, A, ke yarinya biki jima abin da ake yaɗawa ba? Ta ce, Mene, ai, an ce kin yi lalata, kawai sai Aisha ta yanke jiki ta faɗa ta suma. Ba ta farfaɗo ba sai da z- abin nan zazzaɓi mai zafi a jikinta. Ta ce, Sai ta lura irin tausayin da annabi yake mata in ba ta da lafiya, a wannan lokacin gaba ɗaya ya daina tausayinta kwata-kwata. sai da kawai sai zo ya dafa dokin ƙofa ce sannu ya jiki sai ya gaba. A lokacin sai annabi sai ya koma sai ya kira barera sai ya tambaye ta me za ki faɗi game da Aisha. Don yana bincike gano don maganan ta yaɗa gari gaba ɗaya fa an sa manzon Allah hatta kowa shakka. Ana ta yawo da magana ko ina. Wadda ce Aisha yarinya ne ƙarama wanda za a shanya gari a ce ta kula da shi ta je ta wasanninta. har ma akuya da zo tana cin garin ma bata ma sani ba. Don me za a mata irin wannan zargin? Kun gano wannan da kyau ko? Dan Aisha fa har annabi ya rasu ya batta shekaranta nawa? Sha takwas ba. Duka da auren da komi. Wannan ne za a ce ta je ta lalata ce bata yadda ba. Kowa aka kira ya faɗi alkhairi, to na Ali ne kaɗai da aka kira, sai ce annabi wani sa'u siwa haka sira. shi kuma ya kalli janibin risala ne, annabi yana isar da saƙon Allah, idan wannan abin ya zo ya tsaya mai gaba za a samu matsala. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Da saboda haka abin da ya kamata shi ne, in ma abin da ne ya auro ta kawai rabu da wannan a wuce wannan kes ɗin. To, Aisha ta ga abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa, sai ta ce, Ya Rasulallah, ina ganin ka bani dama in koma gidan wajen iyayena in yi jinyan rashin lafiyar nan kamar zai fi. bai da ba matsala in kin dai kin zaɓi wannan ta koma wajen iyayenta tana zuwa sai mahaifiyanta ummu roman sai ta zaunar da ita ce aisha ki kwantar da hankalinki duk macen da take da daraja kuma take da karbuwa da soyuwa a wajen mahai wajen mijinta to za ta haɗu da matsala na makirci iri-iri ba ma ga mutanen gari ba har ga kishiyoyi kuna fahimtar wannan Allah duk wani wanda Allah ya ma wata baiwa ko yaya take to ya shirya mahasada da maha'inta da abubuwa in baka shirya wannan ba ku to kana da matsala ya nuna baka ma gane me kake yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to tana zaune ta lallashe ta sai annabi ya je gidan annabi na son ta kuma kun sa abun mamaki sai Allah ya daina yin wahayi kwata kwata mun gano wannan da kyau kun ji wata jarrabawa sai kuma Allah ya daina wahayi gaba ɗaya aka shiru sai kowa ya shiga bala'i duk wani wanda yake da kazallaha na magana ya yi, kuna fahimtar wannan da kyau ku? Wallahi suke ta ce ce kuci. Na biya je zauna ga Abubakar, ga Ummu Roman mahaifiyar Aisha, ga Aisha ya ce, Aisha, tsakaninki da Allah, in kin san kin yi wannan abin ki faɗi, a maki haddin Allah a nan. ya fi maki sauƙi sama da abin da zai je same ki a lahira. Aisha ta ɗaga ido ta kalli iyayenta, ta kalli manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallama ta ce, Zuciyanku ya riya muku wani abu, in na ce na yi, za ku gamsu ku yi man haddi, in na ce ban yi ba, bayan ko Allah ya san ban yi ba, ta ba da an sa ko ba ta bada ba. kawai sai dai ce wallahul musta'an alama ta sifon Allah ne zai kawo man agaji akan abin da zuciyanku ke riya muku sai ja ma yafi kawai ta rufe kanta annabi yana zaune a gidan bai taka ko nan da can ba sai ga ayoyi su ne waɗannan ayoyin da za mu karanta kun gano nan da kyau ko aka dire ma annabi ayoyi tsaf ya miƙe yana murmushe ce Aisha Aisha tashi tashi tashi tashi Allah ya saukar da bara'anki ya karanta mata waɗannan awoyi baki ɗaya sai mahaifiyanta ummu Roman ta ce tashi ki je ki gode ma annabi ta ce ba zan gode ma kowa ba sai Allah aka ce a ki gode ta ce a Allah ne bai kubutar da ni shi manzo Allah bai kubutar da ni ba mun gano wannan da kyau ko bai tsaye gwagwarmaya cewa ban yi ba shi ma ya tsaya igiya da jira yake yi, kun ga da wannan ne za ku gazgata alkur'ani da aka ce shi manzan Allah bai magana kan son zuciyar shi wa ma yantuku anil hawa in huwa illa wahayun wahayi yake bi ba a ce mai komi akan kadiyan ba bai ce komi ba kuma Allah madaukin sarki ya bari ne dan a gane suwaye munafukai kun gane wannan da kyau ku sannan na biyu idan annabi ya tashi yana fafutukan kare Aisha mai munafukai za su ce yana kare matan shi in Abubakar ya je yana fafutukan kare ta za a ce yana karawa ‘yar shi in sauran sabon annabi suka je kare Aisha za a ce suna karawa matan mai gidansu ina fatan mun gano wannan da kyau za a masu wannan sharrin amma sai mai abin duka rabbul izzati wal jalal shi da kai sai kare Allah ya ce me innal ladina ja'u bil ifki kun ga waɗanda suka zo da wannan kiran ƙarya kaga sai Allah ma ya kira maganan da me ifk kire bai ma ce ƙarya ba sai ce kirkira aka yi an zauna ne an kera labarin aka sa mai gazar da jambaki aka buɗe shi da hoda kiran shi aka yi kuma wanda suka yi usbatun minkum wallahi wasu mutane daga cikinku kar ku ɗauka wasu ne daga waje suka yi muku wallahi daga cikinku ne shi sa ran nan nake gaya muku matsalan musulmi jama'a cikin mu yake fa ba wani kafirin da ke mana wani makirci mu da kanmu muke abin mu fa duk matsala mu ke haifan mu kanmu da ita la tahsabuhu sharran lakum Allah ce kar ku yi tsammanin wannan abin da ke faruwa ana yawo da yama ɗin nan a gari na cin mutunci gare ku sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum a'a alheri ne kuna fahimtar wannan da kyau ku walla duk wanda ya ci mutuncinka duk wanda ya wulakanta ka duk wanda ya abba da haƙƙi ba Allah sai Allah ya ɗaukaka ka yi ƙasa da shi kuna fahimtar wannan da kyau ku li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithmi Allah ya ce kowane mutum ɗaya daga cikin waɗanda suka yawo da maganan a bakinsu to a kama shi a yi mai uquba daidai laifin shi shine bulala tamanin na ƙazafi. Mun gano wannan da kyau ko? Bulala tamanin duk wanda ya ma wani ƙazafi za a mai bulala tamanin. Allah ce wallazi na yarmunal muhsanati waɗanda ke zargan matan arziki da mutane maza na ƙwarai sun malam mi'atu bi arba'ati shuhada sannan ba zo da shaidu hudu da za su kare kansu ba. Allah ce fajiliduhum na jalda ku kama su ku musu bulala tamanin wala taqabalu lahum shahadatan abadan daga yau kar su ƙara faɗin magana ku yadda in sun kawo shaida kar ku yadda ba abin da za su ƙara faɗi tun da suka yi wannan ƙaryan har abada jama'a duk wanda ya wani ƙazafi fa har abada in ya faɗi magana ba za a ƙara yadda ba ƙa'idan musulunci kenan an mai haddi ko ba a mai haddi ba amma yau sai mutum ya buɗe baki ya ƙarya an jima kuma sai ga musulmi sun zo kuma ya gaya masa magana su je saboda ba su da kan gado Allah shi kyauta sai Allah madaukin sarki ce wa ulaika humul fasikun waɗannan su ne fasikai kun ji ka'ida shine Allah ya ce kowa a mai bulala shine aka kamo waɗanda suka yawo da ƙazafin aka yi masu bulala tamanin tamanin ciki akwai Hassan bin Sabit ciki akwai Hamnatu yar Jahash kanwan matan Annabi Zainab ‘yar Jahash, sannan da tsahin ɗin can, mun gano wannan da kyau ko? Duk aka kamo su aka yi masu bulala da wasu ma haka. To shi ne Allah ce, wallazi ta walla kibarahu minhum, shi ko wanda ya ɗauki gabaran yaɗa muguwar maganan ya yawo da magana a bakin shi, commander in chief na yaɗa ƙazafi. Allah ce, lahu azabun azim, a rabu da shi wanda yana da azaba babba. Abla ɗan Ubay ɗan Salon yana da ɗa mutumin kirki shi ma sunan shi Abdullahi. sanda ɗan salulu ɗin nan ya kwanta ya rasu, sai ɗan ya zo ya ce wa annabi ya ba da a bayar annabi rigan annabi, da ya take sanye mai likafani mai yiwa in Allah maɗaukin sarki ya kalli rigan na annabi ne a sassauta ma uban azaba. Rigan na jikin annabi da zufan jikin annabi ya tuɓa rigan ya bada ya ce a je a mai. Sannan bayan an je an mai likafani an dawo, an mai wanka an yi komi sai ɗan ya zo ya roƙi annabi cewa dan Allah ka zo ka yi mai sallah. Aka tara sahabbai baki ɗaya annabi ya tafi mai sallah shi ne Umar ya riƙe shi. Mun karanta a cikin akamul jana'iz. Ya ce za ka yi mai sallan bayan lokaci kaza da kaza da kaza ya ce kaza makiri munafiki algungumi mun gano wannan duk tsugudidin garin nan shi ya yi. Annabi ya ce eh ya wuce sai da ya mai sallah tsaf Umar ɗin ma na ciki. Abubakar ma mamu ne, Usman ma na cikin mamu, haka sayyidina Ali da duk kowa. Sannan suka raka gawo su duka da annabi makabarta, aka saka shi a kabari annabi ne ya rungumo shi ya sa shi a kabari ya mai addu'a. Sannan aka binne shi ya miƙe ya mai addu'a, yana gama addu'a Allah ya saukar da aya ce bai karɓa ba. Shi sa kakkai tunanin ka zan mutumin banza, wai ai za a ma sallah da yawa, ka yi kwatai. ina fatan mun gano wannan da kyau ka zama mutumin kirki kawai Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan daga yau irin waɗannan in sun mutu har abada kawo ƙara masa sallah wala taqum ala qabrihi tsayuwa kabarin su ma ana masa addu'a laifi ne kar wanda ya ƙara in ji Allah innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun Allah ya ce ga hukuncin su gaba ɗaya watsi da su bayan duniya Allah shi kyauta sai Allah ya ce to ana nan a ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abu Ayyub al-Ansari ya shigo gida sai matan sai take cewa ka ji maganan da ake yadawa a gari yace wata magana ne wai mutanen garin nan wasu na cewa Aisha ta yi zina sai ya ce ke za ki iya yin zina ta ce a'a sai ta ce ya ce mata Aisha bata fiki daraja ba sai ce ba ma zan sha ruwan gidan ba sai ya fita jama'a duk lokacin da aka ce maka wane ya laifi iri kaza ko rashin mutunci iri kaza auna kai zaka iya in ga ba zaka iya ba ko ka ce ƙarya ne kowa ya gama ko babanka ne ka ce ƙarya ne ka tafi kyale shi zaka zauna lafiya to shi da ya wannan aikin Allah bai manta da shi ba sai da ya shigo da shi shine ce laula ismi'tumuhu dan me sauran mumine da suka ji wannan kagen ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا مؤمنين مزنس دا ماتنس بس ما كانس زتن الخير با وقالوا هذا إفك مبين سيكي ونن كيران كرياني أبيلي كما يند أبو أيوب الأنصاري دمي بس ياكبا ka'ida duk sanda aka zo cin mutuncin mutumin kirki ko ana faɗi kace ƙarya ne ana faɗi kawai kace ƙarya ne to ko ba saukar da aya ba sai Allah ya yaba maka sai Allah ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada in sun cije sai an yadda da magana to dan me ba su zo da shaidu hudu da za su shaide su ba su kawo shaidu hudu da suka gansu fa id lam ya'tu bi shuhada cin da sun gaza zuwa da shaidu hudu fa ulaika indallahi humul kadhibun waɗannan har a wajen Allah an rubuta cewa su maƙaryata ne jama'a waɗannan sun tono kai ai sun zunguro sama da me inna lillahi wa inna sun shiga rigima shi yasa ran nan nake cewa in ka je gida ka ɗan ko ɗan magana ɗaya biyu to kawai ka ce me ka ce ba matsala ka ɗan gyaggyara dan ka zunguro rigimar cikin gida kai ba wanda zai shigan maka ko mun gano wannan da kyau ko shi ko annabi yana da me masu shigan mashi yanzu kaga yanzu annabi aka taɓa amma ta hanyar matan shi Allah ya shigo ko bai shigo ba ya ce ya rubuta har a wajen shi cewa maƙaryata ne yasa an matanka ta ce wai cikin matanka mu hudu wa kafi so ka ce duka 100% mun ga koda ko wanda kake so ko ka ce da ɗaya ne kakka sai ka faɗa saboda in ka ta tada fitina a gidan ba wanda zai shigan maka amma shi ko annabi sai ya ce Aisha dan yana da masu shigan mashi wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir duk waɗannan za su shigan mu annabi faɗan kaiwa zai shigan maka in ma ka ta ta da fitina uwarta da ubanta su shigan mata. Mun gano nan da ke ku. Ba ka da mai shigan maka kawai ka sai da zaka kwakwafi. Walau la fadlullahi alaikum Allah ya ce kun kuru wallahi ba dan falalan Allah da ya maku ba. Wa rahamatuhu da jin shi wanda fa suka yama ɗiɗin ba wancan munafikin ba dama munafiki an kulle caftan shi ai muminan da suka je suka sa baki irin su hannatu irin su Hassanu, irin su Misdahu, kun gano wannan da kyau ko su ne Allah yake cewa wallahi ba dan falalan Allah ku sahabbai bane wa rahmatu da jin kan da Allah ya muku tunka tukatu fi dunya wal akhirah Allah ya yanke shawara ku yan aljanna ne duniya da lahira kun gano wannan da kyau ko kai Allah Allah Allah ne sabon manzo Allah manyan mutane ne sun yi laifi amma Allah ya ce ba dan Allah madaukin sarki ya gama kulla fayal ɗinku ba lamassakun fi ma afattun fihi azabun azim kuma da wancan azaban ta ci ku da nassin wannan ayan sabon manzan Allah yan aljanna ne kun gano wannan da kyau ku sun yi laifi amma Allah ya ce ba dan an yi haka ne ba don Allah na da na sani ba sai don a nuna mutane nan gaba duk wanda bai shiga cikin sahabbai ba wallahi iya bakin shi istalaqawnahu bi alsinatikum kawai wannan ya gaya ma wannan wance ya gaya ma wannan kuna talaki kuna yawo da magana da kazafi da kage da sharri da zagi da cin mutunci da batanci ga mutane kowa na faɗi da bakin shi wata ƙuluna bi afwaikum wannan ya gaya ma wancan wannan ya gaya ma wannan ku yi ta tintintini da shawarwari da faɗin maganganu iri iri da bakunan ku ma laysa lakum bihi ilmun abin da ba a yi kuna wajen ba ba ku da ilimi wani ne kawai ya zo yana tsara ku wata hasabunahu hayyinan kuna tsammanin wannan abu ne mai sauƙi wa huwa inda Allahi azim, kai, wannan ba ƙaramin al'amari ne abu ne mai girma a wajen Allah, walaula isami itumuhu Allah ce haba ga shawara, don menene da kuka ji wannan maganar ana yama ɗiri da ita, ƙultum ba ku ce ma ya kunu lana an na takallama bi haza, ai bai kamata mu irin wannan maganganun a matsayinmu ba, subhanaka haza buhutanan azim, sai tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, wannan kiran ƙarya ne mai girma, ya izukumullahu an ta'udu li mislihi abadan, Allah maɗaukin sarki yana muku wa'azi da jan kunne, kar ku sake ku koma ma irin wannan ƙazaman laifi har abada in kuntum mu'minin in da gaske ku mumine ne. Wa yubayyinu Allahu lakum ayat Allah maɗaukin sarki dai fa yana bayyana muku ayoyin shi daki-daki, wallahu alimun hakim, Allah maɗaukin sarki masani ne kuma Allah mai hikima ne. Allah ce, Innan ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil lazina amanu, kaga waɗanda ke son su yaɗa kalmomin alfasha, kalmomin zagi, kalmomin cin mutunci da raini da ƙage da ƙazafi da yarfe ga muminai, lahum azabun alimun fid duniya wal akhira irin waɗannan mutane suna da azaba mai raɗaɗi duniya da lahira, wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah madaukakin sarki shine masanin faida ɓoye ko ba abin da kuka sani walau la fadlullahi alaikum wa rahmatu kai sabai sun kuru wanda suka sa kansa a cikin nan Allah dai na ƙara nanatawa ba dan falalan Allah da ya maku ba na kun zama sahabbai wa rahmatuhu da jin kai da Allah yanke shawara ku yan aljanna ne wa anna Allah ra'ufur rahim kun gane ai magana ma ba sai an ƙarasa ta ba Allah mai jin ƙai ne kuma Allah mai tausayi ne Allah mai tausasawa ne, mana kai, ai wallahi da sun ga abin mamaki. Ya ayyuhal ladina amanu, Allah ce ya ku masu imani la tattabi'u khutuwati shaitan, kak ku sake ku bi take-taken shaitan. Wa man yattabi khutuwati shaitan duk wanda ya bi zarmiya na shaitan fa innahu ya'muru bil fahasha'i. Dama shaitan shike umarni da alfasha والمنكر da miyagun abubuwa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu kuna ji ko yanzu Allah na jan kunni ne duk wani makirci ne shedan ku yi hankali duk irin waɗannan maganganun da zagi da batanci da za a sa dan a ki annabi a ki wani mutumin kirki Allah ce shedan ke wannan amma ku masu yin wannan ba dan falalan Allah da rahaman shi ba ma zaka minkum min ahadin abadan da har abada ba wanda zai zama mutumin kirki walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah shi ke tsabtace wanda ya so wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma Allah masani ne to sayyidina Abubakar san da wancan abin ya faru sai rantsuwa cewa ba zai ƙara taimaka ma Mistahim ba ɗanyen shi ne dama Abubakar shi ke taimaka mashi ɗan shi kenan ko shi ba zai ƙara taimakon shi ba kuma ya rantsuwa sai Allah ya saukar da aya yana magana da Abubakar cewa wala ya atali ulul fadli minkum kada waɗanda Allah ya marufin asiri da falala si rantsuwa da Allah wasa'ati waɗanda Allah madaukin sarki ya mai yalwan arziki su rantse ba za su ƙara an yi utu ulul qurba cewa ba za su ƙara taimaka ma danginsu na kusa ba wal masakin da talakawa wal muhajirina da muhajirai fi sabilillah wanda suka hijira dan Allah kaga mai tsahin yayi laifi amma kuma Allah na tausayin shi, saboda an mai me, an mai haddi mutumin kirki ne zame waye. Kun gano wannan shi sa wanda ya ɓata ko ya zame daga cikinku ba zagin shi za a yi ba, me za a yi, ƙoƙarin dawo da shi za a yi. Wal ya afu wal yasfahu, Allah ne ke bambake ci haba Abubakar, a yafi a kau da kai. Ala tuhibbuna an ya gafirar Allahu lakum, ku ba kwa san Allah ya gafarta muku ne, wallahu ghafurur rahim, Allah maɗaukin sarki mai gafara ne ko mai jin ƙai ne. Allah bai tsaya nan ba sai ce innal ladina yarmunal muhsanatu waɗannan da suka jefi ko suke jifan katangaggun mata alghafilat wanda tunanin ma sako bai taba zuwa ransu ba mu'minat muminan bayi lu'inu fid dunya wal akhirah duk wanda ya sa kai cikin wannan Allah ya tsine mai albarka duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma irin na Abdullahi dan Ubay wanda ya ƙara daga yau yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranan da harshensu zai zo ya bada shaida a kansu wa aidihim da hannuwansu wa arjuluhum da kafafuwansu bima kanu ya'malun da abin da suka aikata mummuna yawma izin Allah ce a ranan da yuwaffihimullahu dinahumul haq Allah maɗaukin sarki zai tabbatar da addinin shi na gaskiya ya saka ma kowa da abin arzikin da ya yi wa ya alamuna annallaha huwal haqqul mubin lokacin ne za a san cewa Allah maɗaukakin sarki shine gaskiya kuma al'amarin addinin Allah shine a bayyane sai Allah ce alhabithatu matan banza lil khabithina an yi su dan mazan banza ne wal khabithuna lil khabithati ‘yan iskan maza ne ‘yan iskan mata ne, wa tsayyibatu li tsayyibina ustazan mata an yi su don ustazan maza ne, wa tsayyibuna a'a kai. Rara wannan da kyau ko, ashe kowa na sha'awan ɗan niƙabin nan da yi. Sai ce wa tsayyibuna li tsayyibati to in kin ga ustazu to dan shi dan ke dan shi aka yi ki. Dan shi aka yi ki. Kun gano wannan da kyau ko? Shi yasa ustazu ne naki. wanda ba ustazu kuma ba to ba naki bane kace kai yalla yalla yalla aina ustaz ta alhuna mun gano wannan da kyau ko wanda ya tafiya shi kawai ustaz ne naki ulaika mubarrauna mimma yaquluna to su waɗannan ustazan to Allah ya barrantar da su ga duk maganan banza da ake faɗi a kansu lahum magfiratun suna da gafara wa rizqun karim da arziki babba na karimci aljanna ibnu abbas in ya kalli aisha sai ya ce Allah ya maimaita miki bisharan aljanna a cikin alqur'ani sai karanta mata wannan ayar mun gano wannan da kyau ko ya ayyuhal ladzina amanu sai kuma aka fara wani hukunci jama kun ji waɗannan ayoyi da muka yi sha'awa mu zo mu karanta su domin malam ya kawo anan bai karasa su ba da ya kawo sai ce fa hazil ayat min akbar al adilla waɗannan ayoyi suna daga cikin manya-manyan dalilai ala taharatiha da ke nuna tsarkin na na Aisha wa sharafiha da kuma buwayenta da ɗaukakanta da ƙimanta wa uluwi sha'aniha da kuma ɗaukakan sha'aninta fiddini a cikin addini. Ina fatan mun gano wannan da kyau, lokaci ya ƙure za mu saurara a nan in mun zo karatu na gaba sai mu tashi wa minal adillati ala fadliha min sunna sai kuma mu ji da izinin Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum